hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya dace da 24 da uku bai 23 ga watan biyar shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin Ar-Rahiqul Maktum littafin da yake bayanin tarihin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine karatunmu na 30 daidai ko muna cikin bayani wato inda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fara rayuwar shi a cikin Bani Sa'ad malam yace wa ra'at Halima Halima Sa'diya ta ga min barakatihi sallallahu alaihi wasallam daga albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah annabi ne mai albarka albarka ta Allah ce amma ya ba annabi kuma kowa yana da albarka dallantana manzo Allah to ta ga daga albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ma qadat minhu al'ajaba abinda ta ƙare mamaki game da yin shi game da faruwa abin ta yi mamaki sosai malam ya ce walnaturka mubarta tarwi zalika ta rawaito wannan mufassalan dalla-dalla mana bari mubarta ta gaya mamu yadda abin ya faru ƙala mun ishaq malam ɗan ishaq ya ce kanat halimatu tuhaddithu ko ta haddasa halima ta kasance tana ba da labari annaha kharajat cewa lalle ita ta fita min baladiha daga garinta daga ƙauyensu ma a zaujiha tare da mijinta wabnillaha da kuma wani ɗa ƙarami nata tare da wani ɗanta ƙarami sagirin dan kararrami turbihu tana ba shi nono tare suka yi da ita da mijinta da kuma ainihi danta karami tare suka yi da fi niswatin a cikin taron wasu mata min bani sa'adin daga bani sa'ad ibni bakar bani sa'ad dan bakar naldamisu ruba ko kuma su ma sun tafi naldamisu ruba suna neman yaran da za su shayarwa dukkansu sun yi to neman mana cila na aka taho makka makka maraya ce su kuma inda suke ƙauye ne sai suka zo neman aiki na su ɗauki yara kamar yadda aka saba a tai da su ƙauye a ci gaba da renansu su kuma ana biyansu ƙwalar ta ce wa zalika wannan ya faru ne fi sanatin a cikin wata shekara shahaba shekara wadda aka yi bari a cikinta wadda ba samu ruwan sama a cikinta ba da kuma duk shekarar da ba samu ruwan sama ba akwai wahala saboda haka ba samu aka yi isasshen noma ba amfanin gonar da aka samu baya da yawa saboda haka akwai wahala akwai kunci akwai tsanani lam tubqi lana shay'an ita wannan shekarar bata bar mu komi ba za abin da muka tara da wanda muka samu cikin da dumin cai qalat tace fa kharajtu sai na hito ala atani li akan wata ainihi jakatawa jakka ita ke ce ma atani ita ce macen shakki alhamir ko alhimar shi ne shakki matar shi kuma sai a ce mata atani ba cewa hamira ko hamra ba sunanta ba ne sunanta atani ala atani ne akan wata shakka ta wa kamra wadda take fara mana jakka ce fara shi ne kamra'a daga alkamar ne kamar haifari ne ko? yawwa to kamra faratas wa ma'ana tare da mu sharifun lana ko sharifun lana akwai wata taguwa ta mu ita ce sharif wato taguwa wadda ta sha wahala duk ta karmashi ita ke ce ma ko kuma wadda ta tsuwa ta shekaru da yawa sai a ce mata sharif mana ita ce wadda ya halitta a yi laye da ita musulna kenan mai shekara biyar zuwa shekara shidda abinda ya tafi to ta ce wa ba na sharifin lana tare da mu akwai tagomu wallahi ta ce na rantse da Allah ma ta bibbu ba ta dasowa bi katsaratin da ainihi daso na ainihi nun mana hantsarta komun matsar da aka yi mata babu abin ko daso ɗaya ba ya dasowa ko dugo ba za ka ga yana dasowa ba babu komi cikin ta saboda da wahala ga ta tsohuwa kuma babu abinci sa'annan ta ce wa mana namu lailana kuma mu daren mu gaba ɗaya ba mu kwana cikin shi ajma'a gaba ɗayan daren tun daga farko haka shi ba mu samu isasshen kwana ba mu yin bacci mai daɗi me yasa min sabina saboda karamin yaron allazi ma'ana wannan wanda yake tare da mu min buka'ihi min al-ju'i saboda kukan da yake yi na yunwa to ba ya barin mu mai kwana mana dai matsaloli sun taru sosai ta ko ina sun kankama duk sun zagaye da su ma fi sadi tace kuma cikin nono na ni babu ma yuhunihi abinda zai wadatar da shi saboda mace ba sai ta koshi ba sa'an nan nonon ta zai cika yaro ya sha gidan ku saura haka ta ce cikin nono na babu abin da in ya sha zai wadatar da shi ballantana in ya sha ya koshi ya shugu ya bar kuka wa ma fi sharifina kuma a cikin tago mu tsohuwan nan dai babu ma yuhunihi abin da ya ishe shi sanda ya zama ba ta daso babu komai cikin hantsar balle a ta zuwa ba shi sha ya kushe gashi a ina ake zamne a ƙauye ake zamne saboda haka sun shiga cikin jarabawa mai ƙarfi ta ce walakin sai dai kunna narjul gaisa muna fatan samun ruwan sama wal faraja kuma muna fatan samun yayewa da hita daga wannan matsalar da muke ciki fa kharajtu tace to sai na fito ala atani tilka akan wannan shakkatawa faqad azammat bir rakbi lalle ita wannan jakkan wato tasa nawa ga ainihi matahiya waɗanda suke saman abin nan raƙumin su ma'ana duk ta tsaye da mutane saboda ta gashi kuma bisa da muke kuma tana tsaye da mutane saboda tsakiyar take tahiya hatta shaqqa zalika alaihi har sai da wannan yayi tsanani a kansu ba fan saboda rauni wa ajifan kuma saboda saboda ramewar ta saboda ana yi ana tsayawa a shirata in ta zo kuma a ci gaba da taya kuma a barta kuma aka yi taya ta a ce ku jira ta tafi haka kaga ai akwai wahala sai an dade ba kai ba haka aka yi tayi tace hatta qadimna makka har sai da muka zo garin makka naltamisu ruba'a muna ta neman yara waɗanda za mu shayar da su fama min namra'atun babu wata mace a cikin mu illa wa qad uriba alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam face sai da aka bijiro mata da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kowace mace cikinmu da muka hito daga ƙauyenmu kowace mace sai da aka kawo mata annaba ta ɗauke ta shayar da shi sai ta kiya ba ta bahu sai ta kiya me yasa take kiyawa idan qila laha innahu yatim idan aka ce mata maraya ba uwa ba uba maraya ne dai tunda dai baban shi ya fara rasuwa ba tun ma ba a yi shi ba kuma ya shi ya shekarar shidda mahaifin shi ta rasu saboda haka cikakken maraya ne da duk macen da aka kawo mata shi aka ce da Allah ki taimaka wannan yaron maraya ne ki tai da shi kawai muna fatan ya samu ingantacciyar rayuwa can kawai sai ta ce ina da shi ba ta dauka shi duk matan gaba daya sai da ka gwada musu wadalika anna kunna narju abinda yasa muke kin maraya a lokacin nan saboda mun kasance muna fatan almarufa kyautatawa min abis sabiyi daga uban yaron da muka dauka in mun dauke shi duk wata ko duk watanni zai turo mana da kuɗi ko da abinci ko wani abu na kyautatawa ne to kuma shi wannan ba ya da uba mahaifin shi yaron su wa zai mana mana maimakin masu tsaya su ji dan wane ne kuma gidansu ba talakawa ba ne su ne sarakunan maka a lokacin su ne shugabannin kaba kuma su ban sani ba ka san dan adam haka yake kaga mutum baka san shi ba kawai sai kare na shi sai daga bayan ya bayyana gari ga wani ne shikenan haka da adam yake kawai in dai kaga mutum da da rishin kimci da wasu kawai sai ka ce wani wani baya da komi wulakantacce ne talakkari ko baya da ma matsayi sai ka ƙara wulakancin ka sai ya bayyana gare ka sai ka kewaya sai ka iske shi ma'aikatar da za ka taya shi ne shugaba don kuma ka mai wulakanci sai ka rasa yadda za ka yi da sau da haka ba a sare da mutum kakkare ne kowa duk wanda ka gani ka bashi darajar shi ta dan adam ka bashi dan Allah kuma ba dan wani abu domin kana iya girmama wanda ba mai girman bane ko ka girmama shi ba dan Allah ba kuma yazo ya tashi da kai hmm dan baka yi da Allah ba sai Allah ta'ala ya ma mummunin sakamako amma kan girmama mutum domin Allah to sai Allah subhanahu wata'ala ya taimaka maka ya baka ladan wannan girmama wanda kai domin ka girmama wanda Allah ya ce ka girmama saboda haka maimakin ma su tsaya tunda da an ce maraya sai su ce a rike shi ba su tsaya su tambaya su wane ne ke ɗawainiya da shi su wane ne kakannin shi wurin suwa yake duk ba su tambayi wannan ba domin dai kaga shi ka Abdul Muttalib ne Abdul Muttalib kuma mawadaci ne kuma shi ne gaba ɗaya maka shi ne shugabanta komi ga hannun shi yake ka'aba ƙarƙashin shi take kaga ba ƙaramin mutum ba ne saboda haka suka ce muna fatan mu samu abin kyautatawa da alheri da kulawa daga baban yaro ba kunna da kulu sai muka kasance muna cewa yatimun maraya wa ma asa an yas an tasna ummuhu wa jadduhu mahaifiyar shi da kuma kakan shi za su iya yi tsarakami za su iya ba mu amma uba ai daban ne uba shi ne wanda zai dauko abu ya mika maka saboda uba shi ne mai daukar nauyin dan shi shi ke ci da dan shi komi yana iya bada saboda dan shi amma uwar shi da ai dai kakan shi za su iya yi kowa haka yake faɗi har suna tunanin an yama sun hito da sa'a kowace cikin sai da aka gwada mata maraya an yi hannun ta yi akwai sa'a cikin da maka fa kunna na karahuhu li zalika dan haka ne muka kasance muna kin daukan maraya ba mu yarda mu dauke shi mu shayar da shi ba fa ma baqiyat imra'atun babu wata mace da ta yi saura qadimat ma'i wadda ta iso tare da ni maka illa akhadhat radi'an sai da ta ɗauki yaron da za ta shayar da shi gairi sai dai ni ta ce ni kare ce ban samu ba kowace mace ta samo yaron da za ta tsaye a daji da shi da ba shi nono da kula da shi kuma ta samo ‘yan kudananta da dama abincin da za ta ci da shi ta ci da kanta kuma kwana biyu a shura mata da an yarjeje da an yi komi ta ce amma ni ban samu ba falamma ajma'na lokacin da muka yi niyyar al-intilaq tahiya shi kenan na haƙura ban samu ba lokacin da muka yi niyyar tahiya ƙultu sai na ce ni sahibi na ce ma mijina shine sahibu ko da sahibatihi yawa aboki na miji aboki ne ga matar shi mace ma abokiya ce ga mijinta sai na ce ma aboki na wallahi inni la akrahu wallahi lalle ni ina kyaman an arji'a in dawo min baini sawahibi a tsakanin abokanai na mata walam akhud ko walam akhud radiyan alhali ni ban dauko yaron da zan shayar da shi ba ina kyama haka ina jin kunya a ce kowa ya samu ni ban samu ba wallahi la azabanna ila zalika yatim tace wallahi sai na je wurin wannan maraya komawa zani fala akhudannahu sai na dauko shi qala sai ce la alayki babu lahi gare ki an taf'ali ki aikata haka ki je ki dauko shi ba da shi na baki izini sai dauko mu asallahu Allah ya kusa an yaj'ala lana fihi baraka ya sanya mana albarka a cikin shi ɗauko shi kawai mutai wala ta yi wahala hada mijinta aka hito neman aiki duk kowa ya baro kawai shike nan ƙala ta ce fa zahabtu ilaihi sai na tafi wurin shi ma'ana na tafi gidan da ake kulawa da shi gidan kakannin shi wa khassuhu na ɗauko annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ma hamalani babu abin da ya ɗora ni ala akhdhihi akan in je in ɗauko shi, illa sai dai anni cewa lalle ni lam ajid ghairahu ban samu wani shi ba. Ni ma da na samu wani, ba ba zan ɗauko shi ba. Ni ma kawai ya zama ba yadda zani ne. Kwalit ta ce, falon mai a lokacin da na tai na ɗauko shi, rajatu bihi sai na dawo da shi ila rahdi. ya zuwa masauki na nan cikin garin makka inda muka sauka falamma wada'tuhu lokacin da na dora shi fi hijri a gabana na rungume shi aqbala alayya alayhi thaliyai sai nonuna na gabana suka abin nan gaba ɗaya suka fuskanto shi mana sai nonuna suka cika bima sha'a da abinda ya so min labani na nono mana ko da na rungume shi yana kuka don in shayar da shi kawai sai samu nonon ga yanan da ruwa a ciki wanda da can babu kaga albarka ta fara bayyana fa shariba sai sha hatta rawiya har sai da ya koshi kashi ya sha nono ya sha ya sha sha sai da ya koshi wa shariba ma'ahu akhuhu dan uwan shi ma dana kenan shi ma ya sha hatta rauya ya sha tare da shi shi ma sai da ya koshi duk gaba ɗaya sun sha sun koshi saboda albarkar albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace sun mana ma sa'annan su bin da suka yi kwana gaba ɗayan su wa ma kunna nanama ma'ahu ba mu kasance muna yin kwana tare da shi ba qabla zalika gabanin wannan ranar da can ba mu kwana amma ran da ya sha koshi kawai sai kwanta ita kwana wa qama zawji mijina ya tashi ila sharifina tilka zuwa wannan taguwar tamu tsohuwa fa idha hiya hafin sai ga ta ita ma ta cika da nono fa halaba minha sai mijina ya tatso daga wannan tsohuwar taguwai ma shariba abin da ya sha mana ya tatso nonon da ya sha ya koshi wa sharibtu ma huni ma na sha tare da shi hattan ta haina har sai da muka kare riyan koshi na ruwa wa shiban da kuma koshi na abinci mun sha nono mun koshi ya tsaya matsayin abinci gare mu kuma matsayin ruwan shagari mu ardiyu shine koshi na ruwa ashiba kuma shine koshi na abinci babitna tace sai muka kwanta bi khairi lailatin da mafi alherin dare muka yi kwana mai dadi cikin natsuwa ba wanda ya tada mu qalat tace yaqulu sahibi mijina sai yake cewa hina asbahna lokacin da muka tashi da sahi ta'lami wallahi yace halima kin sani ya halima yake halima wallahi laqad akhadhi nasmatan mubaraka lalle kin doko rai mai albarka qalat tace fa qultu sai nace wallahi inni la arju zalika lalle ne ina fatan haka qalat tace thumma kharajna sa'annan muka hito daga garin makka wa rakibtu ana wa rakibtu ana atani tace na hau godiyata ko kuma jakkata wa hammaltuhu alaiha mai kuma na dora shi akan ta tare da ni wallahi la taqatta'at bir rakbi tace wallahi tagu wannan ko kuma wannan jakkai ta wuce tawaga waɗanda suke busa raƙun mama ma la yaqdiru alaihi shay'un abinda wani abu bai iyawa a kan shi min umrihim na jakunansu wanda da ita ake jira ko da an haka sai an jira ta to yanzu kuma ita ce gaba ana binta hatta inna sawahibi la yaqulna li har sai da ma abokanai na mata suka zangi ce mani yabnati abi zu'aib yake ya abi zu'aib wai haki suna ce mani wai haki wayo wayo kanki ko kuma abun mamakin ki arba'i alaina ki dan zan ki jikin zamanin kina jiran mu mana ki ba hankali muna ki zan ki rike wannan da wannan abun nan jakkar taki alaysa hadhihi atana suka ce ba wannan ita ce jakkar ki ba allati kunti kharajti alaiha wanda kika hita akan ta ba ita bace to in ba abinsu ba wata aka sake akwai kodin sake wata ai babu ita dai ce ba qulu lahunna sai in ce masu bala wallahi in ce masu eh wallahi ita ce inna hala hiya hiya lalle ita ce ita ce dai wannan jakkar da kuka sani ramamma mai tsaya sannu sannu saboda yunwa fa qul fa yaqulna sai su ce mani wallahi inna laha la sha'anan lalle wannan jakka take tana da sha'ani mai ban mamaki qalat tace thumma qadimna manazilana sa'annan muka gabato gidajen mu min biladi bani sa'ad daga ainihi garuruwan bani sa'ad wama a'lamu ardan min ardillahi ban san wata kasa ba daga cikin kasashen Allah ba ajdaba minha wadda tahi bushewa kamar kasar mu mana an sha wahala wannan shekara to wahalai duk mun yi kowa shanta garinmu dajinmu ya yi kowane daji bushewa wa kuntu fa kanat ganami tace sai wato tumaki na suka zamanto taruhu alayya hina qadimna bihi suna tahiya wurin kiyo mana suna sabko a kaina sai wurin kiyo hina qadimna bi lokacin da muka zo da shi ma'ana tare da mu shiba'an in sun je kiyo sai su dawo ƙosashi labanan suna cike da mi suna cike da nono ba na halibu sai mu tace nonon wa na shirabu kuma mu sha wa ma ya halibu insanun ƙasarata labani babu wani mutum kuma wanda yake iya tatso daidai da ɗigo guda na nono ba na mutane cikin dabbobinsu ba su tatso komi mu kadai ne muke samun nono inda wahala ke akwai ba abinci dabbobin ba samu abinci isa shi ta ce amma mu ma namun ba samu suke ba amma kuma Allah ya sa albarka in suka je kiwo sai sun dawo koshi amma duk dabbobin da suka dai sai Allah dai ya saka musu tunda sun ke daukan maraya wala yajiduha fi dhir'i kuma babu wani mutum wanda zai samun nono a cikin hantsa. Hatta kana al-hadiruna min qaumina har sai da waɗanda suke zanni tare da mu daga mutanenmu suke cewa ya kuluna suna cewa li ra'yanihim suna ce ma makiyayensu wailakum suna ce musu Allah wadan ku ina wannan israhu ku dai ku yi kiwo haisu yasrahu ra'i bintu abi zu'aib inda diyan wato abi zu'aib take tahiya ku tai ku zan kimin dabbobinta inda inda suka shiga kuma ku shiga wurin wa taruhu aqnamuhum ji'an sai dabbobin su dawo cikin yunwa tare da zuwa kekin da inda suka shiga sun shiga da abin da suka ci sun ci amma su sai su koshi su kuma waɗannan su dawo da yunwa ma tabiddu bi qatrati labanin ko kadan ba su motsawa da dan dugar nono ko ya yake yadda suka ta haka suke dawowa wata ruhu ghalami ita kuma tace dabbobi na suna dawowa kiyo shi ba allabanin suna koshe da nono balam nazal nata'arrafu min Allah ziyada wal khaira ba mu gushe ba muna ganin ƙari da alkhairi daga Allah subhanahu wataala hatta mabatsanatahu har sai da shekarun shi biyu suka wuce wa fasaltuhu tace kuma na yayi shi na raba shi da shan nono wa kana yashbu shibaban ya kasance yana tasawa tasawar da la yashbu al-ilman kananan yara ba su ilmi manzo Allah kurce shi ta zamanto ba irin ta sauran yara bace abubuwa irin na mamaki na al'ajabi suna ta hitawa suna bayyana a cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam yana karami falam yablug sanatay bai kai shekarun shi bi ba hatta kana gulaman jafran har sai da ya zaman to yare ne yaro ne mai karfi da ka ganshi zaka ga cikakken yaro ne ta ko ina ya cika ga lafiya ga koshi ga alamar karfi ga jikin shi ko shekara biyu bai yi ba amma sai da ya zama haka qalat halima tace fa qadimna bihi sai muka iso da annabi sallallahu alaihi wasallam ala ummi wurin mahaifin shi wa nahrisu wa nanu ahrasu kuma mu mun buko dai ala muktihi fina abu sai zauna tare da mu saboda abinda muke gani lima kunna nara min barakati saboda albarkar da muke gani tare da shi ban san ba ko ya bari wurin za su ci gaba da tunda sun tausaya ma shayyan halitta sun wala zai tausaya ma ba kallamna ummu tace sai muka yi ma bai shi magana wa qultu la nace mata law tarakti ibni indi da dai kin bal dana a wuri na hatta yaghruba har sai yayi kwari sosai mana ya ƙara kwari abin da yasa yanzu ma na kawo shi saboda na yayi shi amma da yin sun samu ne ke ƙara bar mu shi mu koma da shi fa in ya akhsha alaihi wa ba a makka tace ina tsoron annoban makka ta kama shi qalat tace falami nazal biya ba mu gushe muna lallaba ta ba muna ta lallashin mahaifiyar shi dai hakuri hatta raddatu ma'ana har sai da ta mera shi tare da mu tace ku koma tare da shi na bar muku shi to wannan shine takaitaccen abin da ya faru daga bakin halimar sadiya mariniyar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama waka a bakin mai ita ta yi daɗi ta zagaya mu yadda aka yi abu na gaba shi ne shakku sadar tsaga gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ana kirjin annabi mai albarka wa haka da haka dai raja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya dawo ila bani sa'adin ya zuwa ƙauyen bani sa'ad. Hatta iza kana ba da hu har lokacin da ya kasance bayan dawowar shi, bi ashurin da ‘yan watanni ala ƙauli bin Ishaq a kan maganar ɗan Ishaq. Wafin sanatin rabi'ati min maulidi, kuma a cikin shekara ta hudu daga haihuwa Annabi sallallahu Alaihi wasallam ala ƙaunin muhaƙiƙi na abusa maganan malamai masu ƙwanƙwancewa. Waƙa a hadisu shakkis sadri, waƙa a ya faru, hadisu abinda ya faru na shakki sadri wato tsaga ƙirjin annabi sallallahu Alaihi wasallam. Yana ɗan shekara hudu aka tsaga mai ƙirjin shi. Rawa Muslimun, Imam Muslim ya ruwaito an anasin daga Anas radiyallahu ta'ala an yardan Allah ta ƙara tabbata a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama atahu jibril lalle Anas dan Malik yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam malaika jibril ya zo wurin shi ya aka yi Anas ya sani manzo Allah ya bashi labari domin shi Anas lokacin da ake wannan abu a yi shi ba ko ba haka ba to amma labari shi yasa yake badawa yace mala'ika jibril ya zo wurin shi wa huwa yal'abu ma'al ghilmani alhali yana wargi tare da kananan yara fa akhadahu sai mala'ika jibril ya kama shi fa sara'ahu sai ya kada shi fa shaqqa an qalbihi sai ya tsaga daga zuciyar shi fastakhraja alqalba sai ya hiddo zuciya fastakhraja minhu alaqa sai ya hiddo wani dunkulallen jini daga ainihin cikin zuciya wa qala sai ce hada hadbu shaytani minka wannan shine raban shaydan a gare ka wannan jinin wanda ya dunkule ya shiga cikin zuciyarka to shine raban shaydan mana inda yana nan to shaydan zai ci gaba da cuta maka zai ci gaba da hana ka yin ibada yadda ya kamata to amma tun da an cire shi kenan an raba ka da wannan rabo na shaidan saboda kai biyayyen halitta ne shugaban kowa da kowa ne thumma ghasalahu sa'annan ya wanke zuciyar ta annabi fi tas a cikin tasa min dabin na zinari bima'i zamzama da ruwan zamzam sun mala'amahu sa'an nan ya tattara zuciya ai jama'ahu ya tara shi wa zamma ba'dahu ila ba'd ya tattaro sashi zuwa ga sashi ya linke zuciyar ya maida ta yadda ya hiddota thumma a'adahu sa'an nan ya sake maida ta fi makani a cikin wurinta wajen gilmanu ya tsauna ila ummi sai yara suka rugo da gudu suna ta gaugawa zuwa ga mahaifiyar shi yani zirahu suna neman mahaifiyar shi wadda ke shayar da shi wa sai suka ce inna muhammadan qad qutila suka ce ga muhammadu ta an kashe shi fastaqbaluhu sai ainihi mambar tashi da mijinta suka ruga da gudu suka taro shi wa huwa muntaki'in launi alhali ya canza kalar shi ai mutaghayyirin launi kalar shi ta canza saboda wahalar da ya sha qala anas anas yace wa kuntu wa qad kuntu ara athara zalika al na kasance ina ganin alaman wannan zaren da aka dinka mashi bi sadrihi a cikin kirjin shi wannan shine abin da ya faru a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai shekara ya kai shekara hudu kuma wannan isnadi gare shi ingantacce amma muslim ya rawaito shi saboda ka an yi haka kuma wannan ba wani abin mamaki bane ba wani abin da zaka cewa baka yarda bane abu ne mai yiwa ila ummihi alhanun ya zuwa mahaifiyar shi mai tausayi mana an medo shi wurin mahaifin shi wa khashiyat alayhi halimatu ba'da hadhihi alwaqa halima sadiya ta ji tsoro akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan abin da ya faru hatta raddatu ila ummi sai da ta maida shi wurin mahaifin shi ta ce gara in maida shi tun daga shi yara sun zo sun ce mani ma ya rasu da abin da ya faru gari shi mu ma ban je mun same shi launi ba san me aka yi ba saboda haka sai ta dauke shi ta maida shi wurin mahaifiyar shi fa kana inda ummi sai ya zamanto a wurin mahaifiyar shi ila an balagha sitta sinin a inda ya kai shekaru shida wa ra'at aminatu kuma amina ta ga wafa'an li dhikra zawjiha ar-rahim cika alkawari ga tuno mijinta wanda ya rasu ma'ana ta ga ya kamata ta je ta kai ma wato kabarin mijinta ziyara inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara girma ta tahi da shi an ta zura qabrahu ta je ta ziyarci kabarin shi bi yasriba a madina fa kharajat min makkah sai ta hito daga makka qati'atan tana mai yanke rihlatan balaguro tablugu balaguran da ta kai na 500 kilometran wato ta kai kusan kilometer 500 daga makka zuwa madina akwai nisa wa ma'aha waladuha al-yatim tare da ita akwai dan danta wanda yake maraya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khadimatuha kuma tare da ita akwai hadimatta ummu ayman wanda ake ce ma ummu ayman wa qayyimuha akwai surikinta kuma Abdul Muttalib fa makathat shahran sai ta zauna can tsawon wata guda daya thumma qaffalat sa'annan ta dawo wa bainama hiya raji'a a lokacin da take dawowa daga Madina zuwa Makka id lahiqaha al-marad kawai sai rishin lafiya ta same ta fi awailin tariqa cikin farkon hanya ta ji ba daɗi haka kuma rishin lafiyan sai ta ci gaba hatta shtadda azira ta yi karfi sosai hatta matat azira ta rasu bil abwa a wani da ake cewa abwa baina makkata wal madina a tsakanin makka da madina a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika shekaru hudu kenan wai bai shi da rasu shekaru shida nake son cewa ila jaddi al-atuf ya zuwa kakan shi wanda yake al'atuf wanda yake mai tsananin so gare shi mai tsananin tausayi wa adabihi abdul muttalib ila makka ya tafi tare da mahaifiyar shi ya dawo ba tare da ita ba to sai kakan shi abdul muttalib ya dawo da shi a makka wa kanat mashairul hunuwi alamomi irin na tausayi suka kasance fi fuadihi a cikin zuciyar kakan nashi abdulmuttalib tarbu tana ta karuwa kullum nahwa hafidihi al-yatim a bangaren jigar shi wanda yake maraya alladhi usiba bi musabin jadid wanda wannan jika aka kara wato jarabtar shi da wata jarabawa sabuwa ta rasa mahaifin shi naka al-juruh al-qadima wanda su suka tado da rauni tsohon rauni na rasuwar baban shi kaga bai san baban shi ba amma kuma yanzu ya shekara shidda kaga ya yi wayo to kuma ya ga mahaifiyar shi sun saba da ita kuma ita ma ta rasu wannan zai tado raunin rabuwa da mahaifiyar shi zai sa yanzu ki tunanin zuwa da uwa ba da uba ke faraka alaihi riqatan sai abdulmuttalib ya ji tausayin shi tausayin da lam ya riƙaha bai taɓa jin wannan tausayin ba ala ahadin akan wani min auladihi daga yayin shi ba kana la ya da'uhu sai abdulmuttalib ya kasance baya barin annabi sallallahu alaihi wasallam li wahdatihi al-mafruḍa ga ainihin kadancin shi wanda yake na dole inda yake bai yarda ya tsaya shi kadai sai ya kasance tare da shi bal yusiruhu ala auladihi a'a yana fifita shi akan ƴaƴan shi qala ibn hisham ibn hisham yace kana yudau li abd al-muttalib firash ya kasance ana azama abd al-muttalib shimfida fi zill al-kaaba a cikin inuwar kaaba ake azama ita wa kana banuhu yajlisuna hawla firashihi dalika sai ƴaƴan shi suka zamanto suna zannawa gefen wannan shimfiɗan amma su ba za su zanna ta ba amma suna zannawa gefenta hatta ya kuruja ilayya har sai shi abdul matsalib ya hito wurin wannan shimfiɗan tashi ana kewaye da ita yare da a kewaye ta yayin shi la yajlisu alaihi ahadun min bani babu wani daga cikin ɗiyan shi wanda yake zannawa akan wannan shihidan ijlalin lahu dan girmama ga baban nasu wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya ci yana zuwa wa huwa gulamun jafun yana yaro wanda yake kosasshen yaro mai ƙarfi hatta yajlisa alaihi har sai ya zanna akan wannan shimfiɗa fa yaquduhu a amamu sai 'yan uwan baban shi su ɗauke shi li yu'akhiruhu anhu domin su jinkirtar da shi daga wannan shimfiɗa nan ma'ana su maida ya gefe kamar yadda kowa ke gefe wa yaqulu abdul muttalib su abdul muttalib ce idza ra'a zalika minhu idan ya ga haka gare su sai ce da'u ibni hada wannan dan na kujale shi fa wallahi inna lahu la sha'na yace wallahi yana da wani sha'ani ku zan ki barin shi yana zanna tare da kuma ya jiri su mahu ala firashi sa'annan ya zanna tare da shi akan shimfida shi wa yamsahu zarahu ya zanki shafi mai bayan shi biyadihi da hannun shi wa yasurruhu kuma yana jin daɗi yana farin rai in ya gama ya rahu abin da ya gani ya suna yana aikatawa in ya ga yana wasu wasanni haka sai da kujin daji domin bai ga ya ya abin nan ya koma gefe ba ya kame yana ta tunani ko ya shiga cikin damuwa ba in ya ga yana wasa sai ta jin daɗi wali thamani sanawatin shekaru takwas wa ne da wata biyu wa asharata ayyamin da kwana goma min umrihi daga ainihin shekarun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya jadduhu Abdul Muttalib sai kakan shi Abdul Muttalib ya rasu Makka ta a garin Makka mareci sai kare karbi ki wara qabla zalika sai shi Abdul Muttalib ya gani ga qabla wafati gabanin rasuwar shi an ya ahada bi kafalati afidihi ya alkawari da kulawa da shi kan shi ila ammi ma'ana ya mika shi kan shi zuwa ga ɗan shi wanda yake ammi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam abi talib shi da abu talib shaqiqi abi wanda yake uwa ɗaya uba ɗaya suke da mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waraka dai kwanta yana rishin lafiya ce to in Allah ya manta ya sana cika kai za ka kula da shi ka kasance tare da kai ila ammi shaqiq to shi kenan ga annabin sallallahu alaihi wasallam ya zuwa ɗan uwan baban shi wanda yake shakiki gare shi wa nahda abu talib bi haqqi ibn akhihi abu talib wato ya tashi da haƙƙin ɗan ɗan uwan shi ala akmali wajhi abu sa cikakkiyar fuska wa dammahu ila waladi kuma ya tattaro shi zuwa ga ɗan shi zuwa ga ɗiyan shi kenan ya tara su tare da shi wa qaddama wa alaihim kuma ya gabatar da shi a kansu wa ikhtassahu bi fadl ihtiramin wa taqdir kuma yake bance shi da ƙarin girmamawa da kuma girmamawa ne Mana ya ƙara mai girma ya ƙara girmama shi ya ƙara nuna ma 'ya'yan shi shi ma wannan faɗan shi kasu yarda su mai wani abu kan su yarda su tuta mashi kan su yarda su nuna mai nan ba gidansu ba wa zalla fawqa 40 sana haka ya kasance fiye da shekaru 40 yu'izzu janibahu yana karfafa bangaren annabi sallallahu alaihi wasallam mana tun daga lokacin har manzo Allah ya kai shekaru 40 annabi ya kai shekara 25 ya aure yana gidan yana karkashin kulawan dan uwan baban shi Abu Talib har ya kai shekaru arba'in shi ne dai matsayin baban shi wa basata alaihi himayatahu kuma ya shimbiɗa mai tsaron shi a kai shi ma'ana ya bashi cikakken tsaro babu wanda ya sai taba annabi sallallahu alaihi wa sallam wa yusadiqu kuma yana amintaka yana abuta wa yukhasimu yana jayayya min ajlihi saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam وسياتي نبذ من ذلك waɗansu bayanai za su zo daga cikin wannan fi mawaziha a cikin wurarensu waɗanda suke nuna irin yadda abu talib ya kula da annabi alaihi salatu wassalam ya ba shi tsananin kulawa da girmamawa yastasqil ghamama bi wajhi ko yustasqal ghamam ana neman sabkar ruwan sama bi wajhihi da fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam akhraj ibn asakir malam dan asakir ya fitar an julhuma daga julhuma ibnu arfuta dan arfuta qala yace qadimtu makka wa hum fi qahtin yace na zo makka alhali mutanen makka na cikin mi suna cikin tsananin fari faƙalat ƙuraishun sai ƙuraisha suka ce ya abu talib suka ce kai abu talib aka hatsal wadi suka ce wato tabkuna wani sun bushe ba ruwa wa ashi dabal iyali kuma ainihi yara ƙanana sun shiga cikin mawuyacin hali babu abinci falumma fasfasfi suka ce to ka hito fasfasfi ka nema ainihi ka yi roƙon ruwa a saukar da ruwa وخرج أبو طالب سي أبو طالب يهتو ومعه غلام تارد شيء أكوي كلام يارب وكأنه شمس دجنة كي كاتي ونن كلام يارب واتو كمال لا ناتي تعينه حدث تجلت أنه صحابة قد ماء وندا wato hadari ya yayi daga barinta hadarin da ya baki kirin ma'ana kamar rana ce wadda hadari zo ne daga baya kuma sai ya bude ya zaka ganin ta kaga hasken ta yayi kyau to sai to tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ko to tare da wani yaro ne ga yanan ba wani kowa ne ne nan wurin haulahu ughailima a gefen shi akwai wasu ƴan ƙananan yara fa akhadahu Abu Talib sai Abu Talib ya kama shi fa alsaqa dharahu sai ya gama bayan shi bil ka'bati da ka'ba ولاد بأصبعه الغلام sa'annan kuma ko walaza bi azbu'ihi gulama wato ya fake da jikin shi da wannan yaron ma'ana ya gama jikin shi da yaron ya gama bayan yaron da Ka'aba shi kuma ya rungume shi wa ma fi sama'i qaz'a kuma a cikin sama wato babu wani qaz'a babu hadari duk suna hadari ana ce mai zamama ana ce mai sahaba ana ce mai duk suna hadari to a sama babu wani hadari fa aqbala sahabu minha huna wa huna sai hadari yazo ta nan wurin ta nan wurin wa aghdaqa wa aghdaqa hadari yayi ruwa kuma ya ƙara da ruwa ruwa masu yawa wan fajar alwadi abin nan tafki ya cika har sai da ya fashe mana da ya cika sai zan ibada suna hita washe daga cikin kwaruruwa wa akhsaban nadi jama'a su ma suka ga albarka abin su ma suka hita daga ainihi wannan mawuyacin hali da suke ciki wal badi da kuma ainihi ƙauyuka mana duk kowa ɗan gari da ɗan ƙauye kowa ya gami ya ga ruwan sama waila za a share abu talibi ya zuwa ga wannan ne abu talibi ya nuni hina ƙala lokacin da ya ce wa abu yaba ina rantsuwa ko ina neman ruwa da ainihi abu yaba farin yaro abu yaba annan majirurun ne da filin da aka share ko dai wa uqsimu ko wa ahlifu bi abyad ina rantsewa da karamin yaro ke za a ce abyad ba abyad ba to abyad zama mamnu min as-sarf ko ba haka ba me yasa ya zamanto mamnu min as-sarf ha banyo a me yasa aka ce abyad ba ba cewa abyad ba ba kwa abubuwan da aka waɗi ba da su ake hana fili ba sai ma wani minisar sarrafa saboda ne ai na ce dama wani minisar sarrafa yawwa ala wazni af'ala ne yustasqa al-ghamam ana neman shayarwa bi wajhi da fuskar shi simalul yatama taimako nan marayu ne wa ismatun lil aramil sa'annan kuma kariya ne ga matan da mazajen suka rasu to wannan shine abinda manzala sallallahu alaihi wasallam karamin yaro aka yi ainihi wani a cikin garin makka abu talib ya zo da shi yana neman shayarwa da shi wallahu ta'ala alam bari mu bar karatun haka na sai Allah ya kai mu gobe abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya yi mana na ita ɗaya ne ila amin shafiq haka ne kenan shafiq wai ce shafiq shafiq na ce shafiq amma dai wurin fassara ce ne mai tausayi ban ce dan dan uwan shi ba to kenan shafiq din ne ya kauce mana na ce shaqiq yadda yake rubuce haka yake na'am assalamu alaikum me ake yi to mutum ne yake zanda gidan haya da shi da mutane to akan ta samu matsaloli ana ta rikici kuma kullaban ya ƙi ya ƙi canyewa shi ne ce bari ya hidda hannun shi ya kyale su ya bar su ta abubuwan su ba ya ƙara sa baki ciki waka da daidai ne ba daidai ba ne ba a gajiya ci gaba za a yi ta yi a yi ta haƙuri da hatsaniya da rigingimu da rikicin da mutane suke yi ba ka cewa ka yadda hannunka gaba daya kullum duk lokacin da abin ya taso kana nan ka sa baki dama shi ita da siya ba sharaɗin ka yi ta a karɓa ba ne sharaɗi ne ka yi an karɓa shi kenan in ba karɓa ba kuma ka sauke da wuri tsara ka ba daidai ba ne ka ce ka haita hannunka na'am ba komi mutum ne ana sallah sai salular shi tana kasa ta yi ƙara shi kuma sai ya duka ya ɗauko ta ya kashi wannan duka wanda ya wannan motsin da ya yi yayi da cikin sallah motsi ne dan gyaran sallah don abin da za ka yi cikin sallah don ka gyara sallah to ya halitta amma duk motsin da za ka yi ba don gyaran sallah ba kawai ganin damar ka za ka yi to yana ya bata maka sallah amma da za ka yi komin yawan shi in dai don gyaran sallah ne to ba da laifi ya halitta ka yi salula tana ta kara sai ta damu mutane musamman ƙara in ƙara wani kiɗi ne in kuma karatu ne take na alkur'ani ka gani yake nan sai ka gama ya amince da karatun liman ya jira sauraron karatun ko me yana iya faruwa ko ƙara take music ne cikin ta kawai tana ƙara kaga bai kamata a samu music cikin masallaci ba saboda haka mutum ya duka ya ɗauko ta ya kashe ya halitta haka in tana aljihunka uwa uba daga nan ka ciro ta ka abin nan kuma ya halitta in ka ɗauko ta ɗin ma ka sanya cikin mada abiyan shike nan abin nan duk cikin aikin duk gyaran sallah ne ba wani ba gyaran salula kake ba sallah ci kake gyara eh in kuri ne ma kana duka ka rubu don cikin gyaran sallah ne domin kana ya ba ta sallah wani zaki ganin kuɗi gabanka yana ana sallah yana ta yana lekawa ya abinda zai sa mutane da zuwa ya halitta cikin sallah don gyaran sallah a shi na'am uba ne tsakanin wato uwa da uba idan aka yi suka samu karuwa wa ya fi dacewa cikinsu ya yi ma wato wannan yaron tahnik mana tauna mai dabino da sa mai ga harshe shi uba ne ba uwa ba uba yake da wannan haƙi amma an wata ya yi abinda da yake so a yi tahnik ko ma waye maka ko waye zo yayi mashi ma yayi ko da wani wanda ya san yadda ake yi je likita ya diba yaron yana da dabino ya tabna mashi yayi domin tahniki da yake su to amma dai haƙƙi ne da ya rataya akan uba ya fi kowa haƙƙi akan wannan na'am magana na hudu ba ya ma sani tun da ya rubuta tahnik na ya sani ta rubuta kalma baka san tahnik shine tamna da binu aka tamna da binu ya tamne ya tamne ya tamne sosai miyan da ke cikin bakinka sai ka sai ka takulo su da dan yatsanka sai ka dora ma ka bude bakin jariri sai ka saba da binan ba miyanka masu zakin so ne sai ka sa mai cikin baki yana kuka yana lashewa ko kuma ba mai kuka bane shiru yake daga nan yana ta abin nan hayyawa da mai cikin cikin shi ba da bino ba da bino sai cuta mashi ruwan ne miyan da ka tabna da binan da su Allah ya samu dace dan damuwa ta yi ma mutum yawa ya kamata yi sai ya barta ya yi ta roƙon Allah ya raba shi da ita ya ta addu'o'i ga addu'o'i nan daban-daban ga suna cikin alkur'ani cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya yawaita ka yawaita salati ga annabi duk lokacin da kashi kana damuwa to ka yawaita salatin annabi Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim kai tai ko Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali kai tai insha Allah za ka ji ka rabu da damuwa ko kai ta la'ila illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kai tai addu'o'i dai ga sunan kuma ka roki Allah ya raba ka da damu kuma abin da ke sa ka damu ya kamata ka hakura da shi domin ko da kana addu'o'in kuma kana ka kira buwa da abin kaga damuwa tana yi tsayawa ko da abin ya sauka kuma zai dawo amma abin da ya sa ka damuwa ka hakura da shi to sai Allah subhanahu wataala ya raba ka da ita na'am tambayar shi ba tambaya ke na'am Dinan kai sai da an yi kiran sallar sai a mai wannan da ikama. Ai ba na bane mai ɗaukar lokaci. da an haife shi farkon abubuwan da za a mai yaro ke wannan bawa Allah kuma yana bara addu'a ga iyan shi ko Allah ya shirya mai su Allah ya shirya mu shirya mu ma ƴaƴan mu gaba daya da mu din gaba daya Allah ya shirya da mu Allah gwada mana gaskiya da ta gaskiya ba mu iko aiki da ita Allah ya gwada mana ƙarya ƙarya ce ba mu iko yin watsi da ita Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya da Allah ka raba mana asiri duniya da lahira waɗannan kwanaki masu albarka Allah ka ba mu albarkarsu Allah ka samu dace da alherin da ke cikinsu kuma Allah ka ba mu ikon raya su ya Allah da dukkan ibadodin da kake so ya Allah Allah ta'ala ka shahi mana wayon kuma Allah ka hore mana abin da za mu yi layya da shi Allah ka raba mu da talauci ya Allah Allah ka raba mu da rishi ya Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando ya Allah Allah ka kawo mana kasuwa mai albarka kawo mana aiki mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya suna nan ko suna gida ko suna asibiti suna jiya Allah ka ba su lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka hada mu da su gida aljanna Allah ka samu kari da duniya lafiya Allah ka ba kasashen mu zaman lafiya da kwanciyar hankali shugabannin mu Allah ka kara musu adalci da rikon amana da gaskiya Allah ka kara musu tausayin mu ya Allah jami'an tsaron mu Allah ka tsare su Allah ka kare su ya Allah annan mu da ƴaƴan mu ya Allah da ƴan uwan da magajiyan mu dake cikin waɗannan al'amuran Allah ka tsare su ya Allah Allah ka kare su daga harara ƴan bindiga da ƴan ta'adda ya Allah da mu kan mu Allah ka tsare mu ya Allah Allah ka tsare mu ya Allah Allah ka kare mu daga masharranta ya Allah Allah ka kare mu daga makirai ya Allah kare mu daga masu kaidi ya Allah Allah ka jiro kon mu ya Allah Allah ka tausaya mana ya Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين